إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan majalisi a yau rana ta litinin 29 ko ta da rabi isani kira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha uku da wata da sha ɗaya shekara ta dubu da ashirin da uku da kuli ba mu musannifu rahimahullahu ta'ala fasulu wa idza badalat alwasiyatu aw ba'daha raja almal almusa bihi ila alwarasa yace idan wasiya ta ɓaci ko wani bangare na wasiya ya ɓaci to dukiyar nan za ta dawo wanda aka yi wasiya da ita wanda aka ce a bara ta za ta dawo da zuwa ga zuwa ga magada za ku ji misali li anna jami'a ma ya khalufu almayitu domin dukkan abin da mamaci zai bari min amwalin na daga dukiya takunu mulkan lil warasa za ta zama mulkin magadan shi haka ne ko kenan ko in abu ya ɓaci zai dawo gare su illa masu haƙahu gairuhum sai dai in kaga abu an ce mamaci ya bar wani abu wani ya samu wani abu to sai dai in wani wanda ya cancanci wannan abu ne ta hanyar ya ce wata wasiya aka aka bashi au ya ko wani abu wani shi za a bashi tun da ku haka ne fa idan batsalatin wasiyatu idan wasiya ta ɓaci an ce a bada to abin ya ɓaci raja almalu ilayhim dukiya za ta dawo ta koma ta magada misali فلو وسع أن يشتري وكما أن يشترى عبد زيد إذا متن يي وسيعة أسيبا زيد بمئة دينار قلي فيؤتق yace a yanta shi mutum da yi wasiya ce idan na mutu bawa nawa ne a saye shi a dinare ɗari in aka sayi dinare ɗari sai a yanta shi kun yi ko wasiyar da yi famata famatar abu sai bawon ya mutu kenan gani ko yanzu bawon da aka ce an yi wasiya in ya mutu ga shi ayi to sai bawon ya mutu gani ko al-musa bi shira'i wanda aka yi wasiya aka ce a sai shi qabla wafatil musi tun ka abin mai wasiyar ya mutu shi wanda ya wasiyar bai mutu ba kuma shi bawon ya mutu akwai wasiya kenan dukiya ta dawo ina zuwa magana magana awalan ya bi usaidu ko kuma mai shi din ya ce bayya sai dawa gane ko kenan tun da ya ce bayya sai dawa kenan dukiya za ta koma ina kudin da aka wani dina gari ta magada ce yawa ta koma ta magada bi a rafa da bai ahu ya yi watsi da sai da shi ya ce bai sai da falmi a tullati ausa bi an yi shira bi al'abu dinare ɗarin da yi wasu ya ce a sai bawon da ita wa yi wuta ƙwayan tashi tarji'u za ta dawo lilwarasa ga magada akwai mai shi ko wa in wasa bi mi'atin tumfaku ala farasin habisin haka ne ko da shi kenan mu je zuwa wa in wasa bi mi'atin tumfaku ala farasin habis fi sabilillah ya ce idan ya yi wasiya ya ce ga dinare ɗari in na mutu a ɗau dinare ɗari da wakan da aka ɗarme su aka ƙare su saboda yaƙi saboda Allah a rika sayan abinci ana ba su kuna ji da ke ko mutum ya yi wasiya in ya mutu a ɗau dinare ɗari a kuɗin shi a je a bada ga wannan doki da wakai gai in zan yaƙi saboda Allah tumbaku fi alafin za a ba su abinci an ci alaf kenan kayan tamna da dabbobi fi alaf ya hadal fars abincin wannan doki wa ma ya taju ne da duk abin da dokin zai bukata ko dokan zai bukata za su bukata fa matal faras sai doki ya mutu to shi ko yayi wasiya dinar ne fa hiya to wannan wasiya a hadhihi ni'a wannan dinar 100 da ya sha dauka au ma baki ya mina ko kuma abin da ya saura ma'ana an ware ba dokin sai ya mutu ya ci hamsin bai ci ba hamsin to abin da ya saura ko kuma daman kamun a fara bashin ma ya mutu to yanzu abin da ya rage nan ta koma tawa shi ma na magada ta koma na magada da luwararsa walau wasa an ya hujja anu zaidun da mutum zai yi wasiya ce zai ya mun haji bi alfin zan ba da dinare dubu ɗaya kenan na ba shi zai mun haji a dinare dubu ɗaya mutum ya yi wasiya wane mishi tun ana mutum haji a inda uzuri ba lahiya ko tsuha diya to ya ce a ware dinare dubu ɗaya a ba wane ya mun haji falam ya hujja bai mashi hajjin ba me yasa bai mashi baji limoti mutuwa ya yi akwai zuwa haji aulu rafi ilhajji anu bi hada almal eh zai ne mutum zai hajji ba kun gane ku au li rafi da ilhajji anu bi hada almal ko kai ce shi wannan dinarin dubu ɗaya laji ta kara ba raje ba ɗan waƙi fa yi ai al'arf tarji'u za ta dawo wannan dubu ɗayan nan ita ma lilwararsa ga magada li'annar wasiyata bi shay'in mu'ayyan domin idan aka yi wasiya aka ware wani abu da sunan shi wagar ta'azzara tanfizuha zartar da ita yayi wahala fi hadha shay ga wannan abu da aka yi magana al mu'ayyan wanda aka ayyana to fala tusrafu ila ghairihi ba za a juya ta zuwa wani shi shi yasa doka ta addini ta saba hankali yanzu mu a karshe ina hankali ne aka ce mu a tun da ya riga ya ce ya bada ayyukan da tun da wannan bai samu ayyuka ba ba ba a yi ta magaganci Allah ta dai abun ma da ta yi abun haji bai ayyana wani ba
Allah yana ɗauka ba wani ba tun da ya ayyana shi sa aka ce mu yi mu ayyan ya shi kama da gani ta bi suna
Thank you. في ذلك فلا نفقة العجل أن تكون نفقة العجل في ذلك الوقت كما نعمته يقول لكل أتين زائد لم يؤت شيئا لأنه إنما تستعلم في زيادة الشرط أن يجوز أن ألما لم يجوز أن لم يكن لأنه لم يأتي بالشرط
تشكرا wa in ƙalar musa lahu idan wanda aka mashi wasiyar aka ce jihajin sai ya ce allah zai auza na hulmayi bi an riyali masar wanda mamaci ya ce ya ba shi riyar dubu ɗaya ce zai mashi aikin hajji da zai ce wanda aka yi wasiya da hujja an zai mashi hajji ba na mai hujja bai mashi hajjin ba sai ya ce to yanzu abin da za a yi a tsunin za'id ala nufƙatin hajji sai ce to tun da dai ban yi ba ku bani abin da ya karu akan abin da ake kashe a haji misali za ku yi ka an ta kuna na bukatun haji fi zalika lokacin malumi'a kamar a ce lokacin da ya yi wasiya ya ce wane mishi haji a bashi dina riyar dubu ɗaya mishi haji yanzu lokacin da zai aikin haji riyar ɗari takwas ake an samu ragin na ɗari biyu shi kuma ya ƙi tahiya ya ce abu yayi ba to zai ce a to ai yanzu tun da kowa kowa za a ba ɗari takwas ma ai zai mishi ne za a ban ɗari biyu ta yana yanzu ba ita ne ce da ya ce fa ya kuri sai ce a tsuni almi a ta ni azza'ida ku ba ɗari biyun da ta hau sama ai ni aka yi kwantara da ni ban ɗari biyun lam yi wuta shay'an ba ba shi kuri ba za a ba shi ba لأن الميت دوما وشنن إنما أوصاله بالزيارة يا مش يا وصية أباشي ولا دقان ولا نسمع أما بشرط أن يهج أن بزن يمش هجي تند بي بهج كوا شي كلام ما بقول فلا ما لم يهج أن لم يسيكا كلام كو تند بي مش هجي ما بيشنشنتي با ولا أو بيشنشنتا لأنه لم يأتي بالشرط domin sharadin da aka ce ya kawo bai kawo ba don ku sai dini
وقال من قاله قال موت المنسي أو رجل من قاله الكرسية وعلى وقات المنسي فلم يقبلها وردت إلى الورقة الألمان موسى بن الورقة وقسم بينهم يحيط الجنة لأن الإيمان يقاتل أثر قبول موسى له هذا الوسيلة لمقاتل لأنه إذا لم يستجيب لها أخذ حقه فيها وتنفيذ كما إذا عن الشك عن الشك وهذا لا تنافي
sai ke cewa walau matan musa lahu ƙablar motin musi da wanda aka mashi wasiyar a bashin sai ya mutu kafin mutuwar wanda ya yi wasiyar kaji aiki babba wanda zai amsa ya mutu wanda zai bada bai mutu ba aurar da almusa lahul wasiya ko kuma wanda aka mashi wasiyar aka ce a bashi sai ban na so kaga mai wasiya ko ya mutu kafin mutuwar wanda ya mutu wasiya ko kuma ya mai da wasiyar wannan ya ce bayya so ba da wafatil musi bayan mutuwar wanda ya wasiyar falam ya kabala bai karba bai ki karba ya ce ruddat ilal warasa sai a mai duwa magada ita ta kuma ta magada ai kuma mutum ko mutum ne ya yi wasiya ya ce a baka in ya mutu riyar dubu ya kuɗe shi sai ka ce ban nasu ba za a mai da kuɗi magada ko kuma sai ka mutu kafin shi ya mutu ba za a mai da kuɗi magada ba ta za ba yi wannan magadan yi za ba ta yanzu na a jara'a ta hankali ya mutu a ai magadan za a tun da shi ba ya za dole a bai hankali shi za addini bai bukatar ka ɗauka ɗauki da shi abu ne da ake ya saba hankalin dole ne ka kalli shari'a abin da ta ce in ba haka wato kullum za a yi taɓar gaza yawwa Allah gane da mu ala ba Allah ya to sai ke cewa fayut almalu almusa bihi lilwarasa sai a bada dukiyar nan da aka yi wasiya zuwa ga magada wa yuqsamu bainahum bihasabi irfihim za a raba tsakaninsu daidai kowa gwalgwadon ƙarhin gadon shi kiran kowa daidai ƙarhin gadon shi haka za a ɗauka a bashi kun gane abin da ke ni a yanar ko tun da yanzu ai da ya sha an rigai ƙarshen ta an raba gado yanzu kowa an rigai an bashi ya ta sha ne shi yanzu dukiya an gano da wannan wanda aka ba wasiya ya ce bai yasu yanzu an bai noriyar dubu daya to yanzu ba ta da haka mutum nan ya so ai rabar da aka dama ko da suke nasa raba a yadda aka raba wancan gano na bashi ma wannan haka za a raba shi li'annahu fi hali wafati domin a halin mutuwa idan aka ce an mutu ta'azzara qabulul musa lahu li hadhihi alwasiya zai yi wahala wanda aka mishi wannan wasiyar ya karba mutu ya mutu ya karba in dai mutu aka ce ya mutu abin karba saboda haka shi kenan liwa fati abinda ya zaba ya iya karba ba saboda ya mutu wani annahu bi hali adami qabulihi laha shi kuma a cikin halin rishin karba da bai karbi wannan abu ba asqata haqqahu fiha ya kada haƙƙinsa akan wannan wasiya da aka masa shi kenan ya ki karshe sa idan mutum kwa ya kada haƙinsa shi da kansa ya haɗa haƙinsa fata mutum sai ta ɓaci kama iza afan shafi'u an shufa'a kamar wanda zai yi kamu da shufa'a sai ce ya yi abuwa a kan kamu da shufa'a ta yi shi kenan misali mutum da kuma haɗa kuɗi da kai da shi kun sai kare guda ka gane kare guda da kuka siya ba ta aka yi kai ga ɓangaren ga ko kawai sai je kira dillali ya ce wannan kara na wuri ne ni rabi gari wani yadda abokin ya da rabi nawa za ka sai na ya diba wani ya ce na ɗauka daga nan zuwa can kenan rabi na ce haka na a ƙa'ida ta musulunci wannan ɗan wannan shi iya da yanci da zai kamu da shi ba me ya kamu da shi ba zai mai da wannan kuɗi kare ya zama na shi kuma duk abin da musulunci za ka gane akwai hikima kuma za ka gane akwai adalci yanzu misali kaddara kun sayi kare a haɗe da kai da mutum kun sai shi misali miliyan ɗaya yanzu sai ka zo ka kace ka raba naka tsaka ko da kana bukata aka baka ɗari biyar yanzu na ɗaya dai wanda ya siya kasan ƙarshen zai yi ya zaɓe wajen da titi ne ko ko ba su da zai kyau ko inda babu kore midiya ɗaya kenan na biyu kaga kenan ka ƙwari shi in yanzu sai na shi na shi ba ko girki ba na biyu in aka saida tana yiwuwa dalilin na baruwan nan ya rage kuɗi tunda duk wanda yake da hali ya yi so sai kare cikakke in ga ana sayan rabi akwai karamin ƙashi kenan ba shi sa ko yanzu ai kare babba ya yi tsada saboda haka in yana da suna da yawa tunan masu kari za su zai siya ko garaji ko wani abu ko ma mai kari da zai gida ke manya ko ta makaranta ko abu amma yan dan kaɗan ne zai kuɗi da yawa kenan yanzu ya kashe maka guri naka to sai shari'a ta ce da tun da akwai kwara a ciki kana da yancin da za ka yi kamu da shufa'a ka zo ka ce magauci na wanda muka sayi kare da shi ya sai da ba da izini na ba kada alƙali abin da zai ce kira wanda ya sai kira shi nawa ka sai ji ka ɗari biyar a cikin sawa ɗari biyar ne ya kawo ba tara ya kawo shi Allah ba da sa kare ya zo na wani to sai yanzu kai da za ka kawo da shi fa'al da ya sai da aka ce wani ya sai da karar da ɓangaren shi kace shi kenan ka haƙin wani ne haƙin da ka kara ya ka ɗora bunka an ƙarfin ka yi wa fi da shi to shi ma wani irin haka ne wa hada la khilafa fihi wannan babu sabani tsakanin malamai na'am ولو الصالحين المميت فقال لفلان وفلان كل فلان بعد الكافي وتبين ان ربهما ميت وهو لا يعلم والحي مثل الوسيله لان الحي لم يصالح الا لذلك بدليل ما لو كان اخر حيا فان فان كل منهما ياخذ نصف ونصيب الميت يكفي بما تبقى في شيء قليل
to sai ma da ci gaba da cewa walau wasa ni hayyin wa mayitin da mutum zai yi wasiya ga mutum biyu ɗaya mai rai ɗaya mace ce aiki ba ƙarni ba ngani ko da mai rai da mace faƙada libulanin wa bulanin sulusu mali ba da wafati ya ce in na mutu da wane da wane a ba su sulisin dukiya ta arba dukiya ta gida uku a ba su ɗaya su biyu wata bayyana an na a hada kuma mai huwa la alam sai abu ya bayyana yau ɗayan wanda ka ce kan mutum ya yi wasiya a ita mutum biyu ce ɗayan ya mutu shi bai san ba ya mutu ya mishi wasiya kan misali mutum na ɗan wanshi a wani gari ya yi wasiya ya ce da shi da wani ba su kula sai abu ya bayyana ai ya mutu ko kuma da yi wasiya da ce a bashi kafin shi ya mutu ya wancan ya mutu shi ke nan zai labari yanzu ai ya mutu to ya za a yanzu aka zo fari da hayi nisful wasiya sai a zo a raba dukiya gida uku a ware biyu na magada ko a ware ɗaya na mai na wasiya mutum biyu a raba ta nawa tsaka sai a ba mai rai nashi rabi a kwazo shi da nawa na magada shi ke na kare sai ne ai shi wannan ba shi da wasiya ya mutu yawon kenan kun gane yago yanzu zai a bejo rabin je koma na magada shi mai rai kai kasha eh shi ko da bashi da rai shi ke na ta li'annan hayya la yusalu illa bi zalika yace abin da za muka ce a ba da rabi ga mai rai ba a ce ba ba shi duka tunda ba abin da aka bashi wasiya ne wannan abin da aka bashi ko ya wuce wani aka bashi yanzu misali in duke shi miliyan uku ce ya ce a ba su rusi ba miliyan ɗaya ba nawa ne rabar shi to ba ka bai ɗari da ran kwanin shi ba wani zai maka ne zai maka aka ce a ba shi don kada ce a ya mutu ainihin zama duka miliyan ɗaya kai ka ji ba kayi ba maka dangar kwa da saboda haka kenan abin da za a yi kenan bidalili ma laukan al'akharu hayyan ya ce dalili da wancan da ran shi da wani za a ba shi da wani ɗari biyar za a ba shi to tun da ya mutu ma nawa ba shi dare da nawa shi hakin shi kenan an kare fa inna kullum minhuma ya'khudhu an-nisf kowanne ɗaya za a raba tsaka a ba shi rabi wa nasibul mayyit yabtul raban mamaci shi kuma ya ɓaci eh tunda ya mutu babu wasiya an kare lima sabaka zikiru qariban saboda abin da muka ambata a kusa da ya gabata kira wannan mas'ala da wannan ta baya duka wajen dalilin su duka ɗaya Yan wancan nashi ya kai labari wannan shi ko nashi ya rubuta ta ba da jagar zuwa
وهو سواء وأجنبي بخلق ماله وللأجنبي نصف هذه الوصية وهو السدس ويقف اسم الوارثة قال الإجابة من قوم الورثة لأن الوصية للوارث لا تسن إلا إذا أجازها الورثة فإن أجازها الورثة صحت وإلا فتكون ولد أرض الورثة لما سبق
ya gane to sai malam ya ci gaba da cewa walau wasa liwarisihi wa ajnabi kun ji wannan hukuncin ba mutum ne ya yi wasiya ga mai gadon shi ta zama ai ba wasiya ga mai gadon ku sai wasiya cikin ɗiyan ya ce wani ina mutu a ba shi kaza ko kuma wani guri kaza na ba shi ka an ta wasiya ga mai gadon shi yasa addinin musulunci gaba da ya adalci duk inda za ka yi a tsare ki ya tsare ba kayan ɓannan da kake so in wanga kai kayi ɓanna to sai da in saba wa Allah za ka yi dokar shi amma in dai za ka bi dokar Allah ba kayan ɓannan ba ta hana ka shi yasa dole ne mutum ya rika kallon shari'a tana shari'a ta tsare duk wani gurin da za ka ƙetare hanya yanzu nan misali da ana haka kai da kanka za ka ce an yi fara yanzu misali mutum ne ya zo nan masallaci nan duka ɗiyan mutum guda ne kai yanzu sai ya diba wani a cikin ɗiyan sai ya diba wani gidan shi da kirki a guri kaza ce na yi wasu yan na mutu gida na wuri kaza a ba wani da zai ya adalci to yanzu ya ba wa kula da shi da wani zai tun da yi ma haka take don karku yi ma rikici da shi ya da shi da dama ba mu faziya ba mai ita dama a dalwata take kawai da ya mutu ga gida ba na shi ba ne saboda me saboda Allah ya ba kowa haƙƙinsa ai za a raba hana shi za yi me za a ba shi haƙƙi gaban shi da Allah ce a ba shi kenan shi kwan zira me yake so a yi cuta ta yake so a yi cuta ta yake so to cutar Allah ya hana ta shi yasa aka ce babu wasiya ga magaji in wasiya ga magajin ka a ba wasiya amma kyauta ga magaji shi ma ba ko kyauta ita ma tana da sharafi in dai kyauta ce haka nan ana zamne ba wani abu ya yi ba bayanin da mutum ya ɗau wani abu ya ba ɗan shi hana saura ba kan shi ba ɗan kamar ai shi ne yake sawa kake ga tun daga nan duniya kake ga ɗan sai samu ka da uba saboda rishin adalcin su duk a yau da kake ga in mazaje in suka yi aure misali sai kaɗai wani saboda suna alaƙa mai ƙari da wancan mata ne a zuciyar shi kada ya zama to ɗiyanta kaɗai a su ake wa kyauta sauran ba a yi su kaga wannan a kakai da kan karama gidanka shi sakanka yanzu a samu irin wannan matsala ta bambanci a gidanka sai ka tarwatsa duniya da tun da ranka bari in ka mutu da ka mutu ka ga kenan ka watsa gidan ka dawo ka haddasa musu fitina tun ka mutu mutu to saboda haka tun da ɗanka ne shi ma wancan ɗanka ne kenan dai abin da za ka yi na kyauta haka nan dai kyauta san fi na bata da dalili to wannan kowa za ka ba amma in kyauta mai dalili ce babu da shi me kyauta mai dalili yanzu misali ɗanka ne yanzu ya kai lokacin da ya kai ko kore misali ko ya kai lise iya buƙatar abin da zai hauye shi ba ya ruwa ɗan ƙarami da kusa yake karatu ka sa mashi to babu da shi saboda mai saboda ya kai a bashi iyarka ta isa aure ka zo ka sa mata kayan ɗaki ka mata komai babu ba a ce ba wai ka ga wasu matan su a tasu za ka yi sai a ce to su ma wani in ƙananan ya kasa ka ajiye musu in Allah ya sa lokacin da ake da kwai lokacin auren ta a mata in lokacin ma abin da ake da kwai yayi na wannan sai a wanda saboda na wancan ko babu layya musulunci in ma bai kai ba eh kuma abin da yake yana ka da mata yawa daidai abin da ake da kwai shi za a yi to kenan wannan shi ma babu matsala ko ɗanka ne namiji ya isa aure zai yi aure ka ɗauko ka bashi kace gwajin ka biya sadaki ko kai kayan ba da ba da yi ba ba a ce ba su sauran baka basu ba duka wannan kyauta ce mai dalili ko kuma ɗiyanka ne sai wani ya yi wani abu na gudu misali sai ɗanka ya harrashi alkur'ani sai ka ɗau kyauta ka mai ta wannan kamar zaman kado ne wannan shi ma babu ne saboda mai saboda dan saura ba su yi ne su dagora su ko ya samu ɗaikiri ka ɗauko wani abu ka mai kansa ka bashi na kado wannan kyauta mai saboda babu ne amma kyauta sami da ka ɗauka ka bashi saura suna kallo bai haɗu ta ba sai ka ba kowa sai dai in kuma ba ka ne kana so ko daga bashi to wannan shi ga abin da ake to yanzu ya ga musu gaskiya ina so dai in ba mu kaza amma ban ni da amma yanzu in na samu wanda Allah ya sa za a rika ba da hal aka yi ga kowa kowa samu yanzu yau da aka samu ta wani zai ka ɗauka ka bashi ba zai yi ba kenan wancan ya san ɗan samu daga wani za a fi wani amma shi ba kuma kaga dama su ba sa kafa an yi wani abu nan ana da sa a ransu in sa ana adalci to wannan shi ne ake kawo illa a cikin mutane to saboda haka sai mutum to karatun namu sai mutum ya yi wasiya da mai gadon shi da wani mutumin da ba mai gadon shi ba an ce ajinabi amma abin da ake da ajinabi a nan ba wancan ajinabi ba wanda ban gamin karshe ko da gamin karshe inda bai ya gadon ka ko da yana gadon ka amma yanzu a halin bai iya gadon ka saboda akwai wanda zai kare shi yanzu misali kana da ɗanka ko ƙwara ɗaya gari ka ɗanka na miji wanka da kananka suna ci kana baban ka yana ci in aka ce akwai ɗa namiji guda ɗaya wa iya shigowa gado mutum uku rak suke shigo daga uwa sai uba sai mata duk wani wanda ka sani inda ɗa bai iya zama ɗa zai kare shi to yanzu sai kai wasiya kana da ɗiyanka sai kai wasiya ga kana ga kowanka to shi ma zama ajinabi tun da bai cin gado ko kuma kawa wanda ba baka mun karshe duka daidai ne yawwa to sai kai wasiya bi sulsi malihi kace in ka mutu a ba wannan a dau dukiyar ka daya gida uku a dauka a ba wannan dan uwan naka da wannan mai gadon naka shi ba dan uwa mai gado bane a kun sani ko kuma da wannan mutumin wanda ba ba dan uwan naka ba da wannan mai ganan ka a dau daya cikin dukiyar a gaban su yace to me za a yanzu da ka mutu sai a dauko duki a raba su gida uku a ware biyu na magada in sai a dauko ɗaya ne a raba shi tsaka felil ajnabi nisbu hadhihi wasiya wannan wanda ka mishi wasiya wanda ba dan uwan naka ba za a bashi nashi dan shi ai ya ci ba mai ba mai gado ba sai a bashi rabin wannan abu ɗayan nan da aka raba uku in miliyan ce a bashi ɗari biyar sauran ɗari biyar a ƙasa ko ko sulusi da sulusi kenan inda za ka raba dukiyar ai nawa zai gama sulusi zai kuma tun da duka dukiyar ɗan garba su gida shidda ai haka ne ko kenan in ka ɗauka ɗari biyar biyar zai bada miliyan uku to sai a ba shi sulusin wannan dukiya shi wata nazari wa yi kabu sulusin luwarisi alal ijaza shi kuma na mai gado ne da ya ce a ba wani mai gado shi ɗari biyar kin ɗaya shi kuma zuwa ta ake ba an yi rejetin a za a tsaye da shi akan ijaza magana kun yara ba shi mun yara ya ba shi tun hajji wani ne da su kun yara ba suka ce a a ba shi ba yi sai a fagar cikin kudi suna da kun sau da haka ke nan ya danganta da su baga da haƙinka shi sa mai haƙi ya sauke haƙin shi ya san kwar abu da yanzu misali mahaifinku ya mutu kana da wadata kana da hali misali shi kuma na ma ƙauye ya bar muku jira na ƙauye yadda bai wajen jika talatin ya bar ku gona ko gona kai ga yan uwan ka suna ƙauye kai kana da arziki a gaji da gidaje da gona kan ba ka ga duk ta da kilo kilo ka ce sai ka ce ni ya ki gado na labar mu shi ke nasu bi kira yanzu kare an hudda ka daga magana kai ba ta ake ba an ba wani a kai za a hudda sai a lissafa iya ban da kai a ciki amma inda ka ce na ba wani na shi za ni sa mai kawo ina yakin ka ne yawwa mai yaki shi yakin sa da shi sai abin da yake so to shi kenan min kibar alwarasa daga bangaren masu gane li'annar wasiyyata lil warith la tasihu domin bai halitta mutum yayi wasiya ga mai gane shi ai Allah ya ba kowa haƙƙinsa don me zaka wuce wasiyya illa idan a jaza alwarasa sai dai in masu gadon suka halitta misali yanzu inda masu gado suke iya halittawa yanzu kamar a ce babanku ya haifi ku shidda ne ya haifa ɗiyan shi yanzu ku wannan biyarkin duk gaba ɗaya misali a ce misali uku ɗan kasuwa ne kowa yana da hali kowa na da hali yana da kuɗi ba kuma wannan ma'aikata ne suna wani ma'aikata ne shi kuwa ɗayan ba Allah almajiri ne kuma yana aikin gumi kada ya umarni tausaya mashi a ɗan abin da zai bari sai ce in na mutu a raba kana uku a bawa na ɗaya to kaga irin wannan kuma mai zafi ya ku tausaya ku ce to abin da ba bai ce a baka ba saura kuma a zuwa raba gado kuma a baku shi ma ba shi amma wannan in buku yayi ba a ba shi to a irin wannan hali su ma magadan suna kallon me yasa aka mishi sukan iya tausaya da shi amma suna kan gidan su ma shi ma shi da gobe su ma masa da gobe a lokaci a bashi ba wanda zai bashi fa in ajaza alwarasa sahat idan masu gado suka halitta yayi wa illa in musu yadda fa tabdul tabat wa yuda da sulus lil warasa liman sabab za a ba da wannan sulusi ga masu gado saboda abin da ya gabata shikenan to ina ga mun tsaya daga nan babu ya kare ina ya ayyana shi inda bai ayyana mutum ba da sai a ware kudin wannan a cikin wasiya ya ba kuma a idan ake hajji zarci kamar da makaranta sai wanda da cikin jin in suna cikin alimin shi in ce ya cika ya yi ya yi ba ba ba
yanzu da wani yana da yara kuma duk wa da suka musulmi to da ɗaya ne wanda shi yana da koyar bai da aiki koyar da aiki na'am kana ya taimaka mishi da wasu ya ce wannan igar a jama'a inda sababi kowa iya da kwai yana wani ita ma kyauta ce mai sababi kowa iya da kwai shine ba shi ka tosa ka bashi wani abu zai yi ji babu ne tunda Allah ya sani ba wai za ka ɗauki duke da gaba nan gaba ɗaya gaba da dangar wannan samu a ka bashi da shi ba ne ya samu abin da zai ɗan jaron da ba da yi ba shi ma kyauta ce mai sababi babu ne su ma da kansu ai sun san da hakan ne haka kana mai sabon kamar yaro ne kokari Mm.
ana iya ba shi ko gidan abin da yawa ne ko kuma ba a ba shi wani ta ɗan ya ɗin ai bari a bashi kamar lokacin da shi ya yi kokari kamar da alai ba su da ke sai an musu wani kokari da shi kare ta eh da su na saba kula da ta bayan gidaje kawai sun ci guda uku hudu ba an yi ci an ba shi ɗaya tunda abin da su nan su ma da saura kuma sun su kawo kuɗi ba
kamar bai gadon nashi mai gane shi eh sai wani abu da shi ya burge ko ya harce alƙur'ani eh ya bashi wannan kyauta ya bashi da ran shi ai ba wasu ya ce Mhm.
sai ba shi ya ce ko wani ƙoƙarin da kuma ba shi da ya halitta ya fita cikin gida ce uku ne aka yi zai kama eh kamar misali mutum ne ya yi wani abu na a- ya mashi kado kuma da ran shi ba shi saboda dalilin wannan abu yana ta yafa inda ba ya yi bane kuma ya ce ga gidajen bai wuce guda uku guda hudu guda kamar ya eh kuna abu kuna bai wuce uku ba ai ba- ba ba ya mashi wasu yana wasiya ce dole mai nusa da aiki shi yanzu wani aiki ta ce bayi da ran shi kado ne ba shi saboda ya yi amma inda babu ko biyan shara ba ta yana ba sai dai ko irin wannan gaskiya in dai ba ko irin wannan in dai kana so gidan ke zauna lahiya sai in su sauran tana da hali amma an basu da hali in kai haka gaskiya ba a zauna lahiya eh eh mana sai masha Allah sai ba kuma yanzu a maka nan din sali sati alkabu ne muka tafi alkabu ne suka misi da shi ka gani
Thank you.
القول بقصدك الأدب مهم.
أفعال الله الحديثية العادات بقصدك خروج الجر لا إلى هي من الراء اللام القاف to yayi sai maliki cewa yana da cikin hurufin jarri az-za'ida al-kaf kabla sa misal qaulin Allah ta'ala da Allah ta laysa ka misli kenan ne za ka ce ka misli ba ce misla ko mislu ba aka ce ka misli shi shi yace al-kaf huna litawkid yace kaf lasar huna asalin ta ta kawo magana ce wani ma'ana laisa mislahu shay ma'ana shi laisa mislahu shay babu wani abu kamar Allah yace to wa tuzalul kafu fi khabar laisa yace ana ƙara kabulata cikin labarin laisa yace aka ce laisa ka a ƙara wannan kabulata kun na ƙari ka mislihi shay ka mislihi shay yace wala farqa fi ifadati ta'kid yace babu bambanci wajen fa'idar kafa maganar nan بين أن يكون الحرف الزائد في أول الجملة إما حرف da aka yi ƙarin ya zama a harkon jumla yake misali au bi wasali ko tsakiya au bi akida ko ƙarshen jumla kenan ko yanzu a harkon jumla ko tsakiyar jumla ko ƙarshen jumla duka babu wani bambanci duka ɗaya ne misali ga nan zai kamu inda zai zo a harkon jumla bi hasbika al'adam kaga bi kaga ba ta ƙarin ya ce bi hasbika ya ce bi kinan ga harbin nan na ƙarin ya zo a harko sai yanzu zai zo a tsakiya kafa billahi shahida kaga billahi shahida kafa shahidan sai a tsaka sa sami billahi ya zauna a tsakiya sai yanzu zai zo a ƙarshe kuma al'adabu bi hasabik al'adabu bi hasabik kaga yanzu a ƙarshe bi hasabika yanzu kuma harafi na ƙarfa wa rana suna za a yi kenan a ƙara kwaɗa والله سبحانه وتعالى da ba ku da shi da su